ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا تقص haka ne ko ko bakwai ne muna bakwai ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da shidda ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan wannan shine karatunmu na shidda go malam ya ce wa amma farahuhu inda liqa'i rabbih nan ne ko amma farin cikin mai azumi a wurin haɗuwa da mahaliccinsa Allah subhanahu wata'ala wa bima yajiduhu inda Allah to da abinda mutum yake samun shi ne a wurin Allah subhanahu wata'ala min thawabis siyami na ladan azumi muddakharan abin adana ma mutum mutum ya iski an adana mai an aji mai abin shi fa yajiduhu sai mutum ya same shi mana mai azumi ya sami ladan ahwaja mafi bukatan ma kana ilaihi abin da ya kasance ya zuwa gare shi kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar da shi domin amfanin kawunanku min khairin na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi wurin Allah wa khairan shine mafi alkhairi wa a'zama ajra kuma shine mafi girman lada wal ibn khuzaima ibn khuzaima yayi riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza laqiya Allah azza wa jalla idan mai azumi ya game da Allah subhanahu wataala fariha bi saumihi to za a yi murna ya ji daɗi ya yi farin ciki saboda azumin da ya yi. Wafil musnad a cikin musnad an uquba ta ibn amirin radiyallahu anhu daga uquba ɗan amir Allah ya ƙara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa min amali yawmin illa yuktamu alaihi babu wani aiki daga cikin aikin da mutum za yi a rana face sai an cika ma mutum wannan aiki na. Wani Isa alaihi salam an karbo daga annabi Isa alaihi salam kwallo ya ce inna hadha laila wan nahara lalle wannan daren da yini khazanatani ma'ajiye ne guda biyu wurin ajiya ne guda biyu shine khazana inda kake ajiya abinci ko kudi to dare wurin ajiya ne rana wurin ajiya ce da daddare wurin ajiya alkhairi ne wurin ajiya sharri ne da rana ma haka nan wuri ne da zaka aikata alkhairi a aje maka shi lokaci ne da zaka aje sharri a aje mashi ma'ana duk abin da ka aikata da rana ko da daddare to yana nan an adana maka shi wurin Allah subhanahu wataala rana alkiyama zaka ganin shi kamar ya amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata daidai da girman kwaye zarra na alkhairi mutum za ya gani wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk mutumin da ya aikata daidai da girman kwaye zarra na sharri shi ma za ya gani to saboda haka annabi Isa yana wa'azi yace lalle wannan daren da kuke gani da wannan ranar da kuke gani to wurin ajiya ne na lada ko kuma na mi na zunubi ba abin da kuka aikata an aje maku shi Fanduru don haka ku duba ku gani ma za ta suna'una fihi ma menene za ku aikatawa a cikinsu. Alheri za ku aikata? Ko sharri za ku aikata kuma ba ba yadda za a yi sai ka aikata ɗaya daga cikinsu. Ba ka iske mutum a ce shi bai alheri ba shi bai sharri ba. Taɓa kiɗi ne duniya ba dama taɓa karatu. In baka yi sharan masallaci ba, to ka yi ta kasuwa. in baka yi aikin Allah ba kai na shaidan in baka yi aikin duniya ba kai na lahira haka duniya ta gada fal ayyamu yace saboda haka kwanaki da kuke ganin su khaza'inu ma'adanai ne linnasi ga mutane wuraren ajiya ne mumtali'atun kuma suna cike bima khazanu fiha bima khazanu fiha da abinda mutane suka aje a cikin su min khairin na alkhairi wa sharrin ko kuma na sharri ku sauraka dare da rana su ne dama lokacin rayuwa su ne lokaci domin ko dai kana cikin dare ko kana cikin rana ɗayan biyu ne kawai yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su wurare daban-daban don ya nuna mana mahimmancinsu Allah subhanahu wata'ala ya rantse da daddare kuma ya rantse da rana wallaili idza yaghsha والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها ga wadduha wallaili idza saja ga su nan duk lokaci ne wal fajri wa layalin ashir duk lokuta ne duka Allah subhanahu wataala mai girma da daukaka din yayin rantsuwa da su da ya rage ga mutum ya ci amfanin waɗannan lokuta ko kuma ya fada a cikinsu. Falmuttaquna a wafiyar alkiyama, to a cikin ranar alkiyama, tuftahu hadhihi alkhaza'in aliyaliya za a bubbuɗe waɗannan taskokin ga ma'abutansu. Kamar yadda ka san ɗakin ka na ajiya akwai ranar da kake buɗa. In ɗakin ka ne ma inda kake ajiya abincin gidanka to akwai lokacin da zaka budawa in wanda ka ba iyali ya kare kuma dauko a basu wani in ma su su ne kai in ma dakin ka ne da kake ajiya kuri akwai ranar da dai zaka buɗe wannan kuɗin ka diba kaga sun kai nawa yanzu in tanadin da kake musu in ma banki ne wata bukata ta taso dole a buɗa ma taskar ka dake banki a tsakuro ba ko duka a baka abinka saboda bukatarka ko kuma inda kake ajiyan abincin kayan gona wake ko wace ko dawa ko masara ko aya yayin da bukata ta taso dole a buɗe a kwaso yayin da ka ji an ce farashin sa ya tashi ka ci riba sosai dole ka hiddo abin ka saida to akwai rana da za a buɗe waɗannan kaya ɗin a saida su to kai ma abin da ka aikata duniya ranan alkiyama lokaci yayi na a buɗe maka a baka kayanka Allah ya guda mana alkhairi amin walmuttaquna yajiduna fi khazanatihim masu tsoron Allah suna samu a cikin taskokin su al'izzata wal karama buwaya da karamci mana za su samu sakamakon abin da suka aikata a duniya saboda sun ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai masu daukaka kuma zai ba su girma mana Allah zai ba su aljanna wal muznibuna masu laifi kuma yajiduna fi khazainihim suna samu a cikin wuraren ajiyar kayansu alhasra za su samu tsananin bakin ciki wannan dama da kuma da na sani da sun sani da ba su yi mugayen ayyuka ba da ba su aikata zunubi ba da ɗa'a da biyayya suka yi aikin lada suka yi domin su yi farin ciki a wannan rana domin rana ce ta farin ciki rana ce duk wanda aka ce sakamakon shi kyakkyawa ne sai farin ciki ta tsallo yana murna yana jin daɗi amma ya kasa karanta littafin shi ce mu mutane da Allah ku karanta mani awu muqra'u kitabiya ku karbi littafi na ku karanta ni ban ma ba ne saboda farin ciki saboda jin daɗi as-sa'imuna to masu azumi ala tabaqatayn suna akan wato abin nan daraja guda biyu ne Ma'ana masu azumi kala biyu ne akwai manya akwai ƙanana ihdahuma ɗaya daga cikin darajojin masu azumi guda biyu man taraka siyamahu man taraka ta'amahu wanda ya bar abincin shi wa sharabahu da abincin shi wa shawatahu da shawar shi lillahi azza wa jalla domin Allah yarju indahu yana fata a wurin Allah subhanahu wataala iwa ba zalika maimakin wannan fil jannati a cikin aljanna yake so Allah ya canza mai da abin da ya bari na abinci da abin sha da sha'awai fa hada to wannan mutunan qad tajara ma Allah wa amalahu yayi kasuwanci tare da Allah dai kuma yayi mu'amala da Allah subhanahu wataala domin ko in kayi mu'amala da mutum me kake so riba in ka ba da kaya so kake a baka kuɗi ka ci riba wannan kayan da ka bada ko yawwa in ma kuɗi ka bada a baka kaya kayan da ka karba so kake kai ma in ka saida ka ci riba su to kuma kasuwanci ne ake tare da Allah subhanahu wataala duk ibadar da zaka yi kasuwanci ne kake da Allah duk ibadar da zaka kowace iri ce ko karama ko babba sallar farilla ko ta nafila kamar kana kasuwanci ne da Allah kamar kana ba Allah kaya ne shi yace ka kawo shi kuma zai baka kuɗi ko kuma kamar kana ba Allah kuɗi ne shi kuma Allah zai baka kaya ma ba yau za a baka kayan ba ba gobe ba kayan suna bisa hanya amma za su zo inda suke yana da nisa amma kusa ne ba China ba ce ba America ba ce suna nesa amma kuma suna kusa a wurinka suna da nisa amma wurin Allah kusa ne kamar yau ne to wanda yayi abin da yayi azumi saboda Allah subhanahu wataala ya bashi maimakin azumin da yayi malam yace wannan kamar dan kasuwa ne yayi kasuwanci tare da Allah kuma yayi ma Allah subhanahu wataala mu'amala wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ta'ala baya tozartar da ladan wanda ya aiki mai kyau duk wanda ya aiki kyakkyawa to ladan shi ta tabbata wurin Allah kyautata aiki kuma shine kai dan Allah ba riya ba kuri ba takama ba alfari ba jijji da kai cikin ibada kai domin Allah subhanahu wataala kuma ka tsaya ka natsu cikin wannan ibada ka san cewa cikin ibada kake shine kyakkyawan aiki ka tsaya ka yi ta kuma yadda aka ce ka yi ta kaka ce yadda ka ga dama za ka yi san zuciyarka san rai za ka bi ka yi to Allah subhanahu wataala ba zai karbe ba da ka ba sai ka yi dan shi kuma sai ka yi a bisa koyarwar shi to duk wanda ya ibada haka Allah ta'ala ba zai tuzartar da ladin shi ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka Allah ce lalle mu ba za mu tozartar da ladan wanda ya kyautata aikin shi ba kuma Allah ya ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin lalle duk wanda ya bi Allah yayi hakuri akan addinin Allah Allah ya ce to ladan shi za tabbata wurin Allah Allah ba zai tozartar da ladan mutanen da suke masu kyautatawa bane raka in dai kai to Allah zai karba wa ya'mal min as-salihati wa mu'minun fala kufrana lisa'ihi wa inna lahu katibun Allah ya ce duk wanda ya aiki mai kyau alhali ya yi imani da Allah mana ya yi aikin dan Allah Allah ya ce to wannan mutumin ba a goge mai aikin shi aikin shi yana nan za mu rubuta mai ladan shi har ranar alkiyama ladan shi tana nan sadaka in kayi domin Allah subhanahu wataala kuma kana son Allah ya baka aljanna zai baka aljanna domin Allah ta'ala ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna lalle Allah ta'ala ya sai rayukan masu imani ya sai kudin masu imani saboda ni zai ba su aljanna kudinka Allah ya baka kame da mashi rayuwarka Allah ya baka kame da mashi ita shi kuma Allah ta'ala zai baka abin da baka taba tunani ba abin da baka taba tunanin a iya samu wannan rayuwa ba Allah zai baka shi shine aljanna Allah ya ba mu aljanna wala yakhibu mahu kuma baya faduwa baya wato samun asara man amalahu wanda ya hudda da Allah babu asara muna ganewa ko shine wala yakhibu ma'ahu man amalahu baya faduwa a cikin kasuwanci ko ya asara a cikin kasuwancin shi wanda ya mu'amala tare da Allah subhanahu wataala bal yarbahu alaihi zai ci riba a gare shi a gaban ribi riba mai girma ribar da tafi kowace riba girma ribar da dan adam bai taba tunaninta ba talinka talinka talinka talinka talinka ta mai karin a ce wani talinka kai sallah ka dage kana sallar farilla da nafila da azumi haka ka dage kai ibadodin da Allah ya ce kai Allah zai baka aljanna aljanna da babu talauci babu ƙari rayuwa a ciki to ko shekara dubu aka ce ka rayu cikin daɗi da walwala ka mutu ai an biya ka a ce shekara dubu za kai ba ciwon kai ba masassara ba ɓacin rai ba tsoro ba za ka rasa da abin da kake so ba daidai shekara dubu ka mutu ai na ga naka ya kama an biya mutum ibadar da yi to ba mutuwa ba bacin rai ba wanda zai bata maka rai ya aljanna da mutanen kirki ne ba wani wanda ba wani wanda ke jin haushin ka ba fada ba ka jin haushin kowa kowa ba ya jin haushin ka ba ka hasada kowa kowa ba ya hasadar ka ba ka damu da wani ya tsere maka ba rayuwa ce mai daɗi saboda an bar duniya dama duniya saboda gidan bakin ciki ne yasa ta cika da waɗannan abubuwan in kai ba kai ba maka in wani bai maka ba kai maka yi in wani bai bata ma rai ba kai ka bata ma wani in naka bai rishin laya ba kai ka yi ita duniya haka take gidan damuwa ce kawai dama Allah ya raba mu da ita lahiya to da haka Allah subhanahu wataala zai baka riba wadda take riba mafi girma wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wani mutum innaka lan tada shay'an ittiqa Allah lalle kai ba za ka bar wani abu ba dan jin tsoron Allah ba illa ataka Allahu khairan minhu sai Allah ta'ala ya baka mafi alheri daga gare shi to abin da ka bari dan Allah alhali kana son shi ka bar shi dan girma Allah to sai Allah ya baka fiye da abinda ka bar shi dan shi rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi fada sa'imu to wannan mai azumin wanda yake azumi a matsayin wato yana son ya samu lada wurin Allah subhanahu wataala ya samu tukunci da gidan aljanna yu'ta fil jannati za a bashi a cikin aljanna ma sha'a abin da yaso min ta'amin wa sharabin wa nisa abin da kake so ne za a baka na abinci na abin sha duk kalolin abinci kana da su da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kana da da abin sha duka kowane kana da da mata su ma za a baka abin da kake so dama ba su bane rayuwa ba qala ta'ala Allah subhanahu wataala ce kulu ku ci washrabu kuma ku sha ani'an saboda farin ciki da jin daɗi bima aslaftum saboda abin da kuka riga kuka gabatar da shi fil ayyamil khaliya a cikin kwanaki waɗanda suka riga suka shuɗi. Ƙala mujahid mujahid ya ce wa gairu da waninsa nazalat fi sa'imina wannan aya ta sauko ne a cikin bayanin masu azumi. Ana da aka ce ku ci ku sha masu azumi ake nufi kuma haka nan ne yayi. Da masu azumi da waninsu wanda bai azumi ba da gangan to yake imani da shi ya kaga ba zai shiga aljanna ba. Aljanna ta waɗanda suka bauta ma Allah ce. Allah ya sanya mu a cikin su wa qala yaqub ibn yusuf yaqub dan yusuf yace balagana labari ya zo mu anna Allah ta'ala ya qulu li awliyaihi lalle Allah mai girma da daukaka yana ce ma waliyan shi yawmal qiyamati rana alqiyama ya awliyai ya ku waliyaina qala ma nazartu ilaykum fid dunya tunda dai na dade ina kallon ku a cikin duniya wa qad qalusat shifahukum alhali kuma wato labban kudi sun bushe anil ashribati dangane da abubuwan sha ba ku samu ruwan da za ku sha ba bakin ku ya bushe wa gharat ayunukum idanunku kuma dai sun fada sun yi zurfi wa khafaqat butunukum sa'annan kuma mi cikunnan ku dai sun kwanta kunu al-yawma to a yau ku kasance fi na'imi kuma a cikin ni'imominku yau ku ci yau ku sha ku cika cikunnan ku yadda kuke so wa ta'aqaw al-kasa kuma ku zanki mika ma junanku kofuna na giya ima bainakum a tsakankaninku ka bulbulo giya ka mika ma abokinka shi ma ya bulbulo ya mika maka ku yi ta mika ma juna ai ta yi a tare gidanka a tare gidan wani haka in aka tare ana mika giya ana tasha giya ka ce ma dan wanka ya zubo ma ya za ka taba da daɗi mai kyau ita na zauna fiya kasan la lahum fiya wala tathim Allah ce suna ta mika ma junansu kofuna na giya ba ya sassan magana a cikin ko babu laifi a ciki ba ta da zunubi giya aljanna in mutum ya sha sai ya ƙara lafiya daɗi gare ta lazzatin lisharibi na Allah ce daɗi gare ta ga masu sha wa kulu washrabu kuma sai Allah ta'ala ya ce masu ku ci ku sha ani'an bisa ga farin ciki da murna bima aslaftum saboda abinda kuka riga kuka gabatar da shi fil ayyamin khaliya a cikin kwanaki waɗanda suka riga suka wuce wa qala al-hasan hasan al-basri yace taqulu al-hawra'u li waliyyi maccan aljanna za ta ce ma waliyin Allah ita ce al-hawra'u maccan aljanna kwara daya huru kuma da yawa kenan Haurawa ba ta zo cikin ƙur'ani ba, amma huru sun zo, wa hurun il. Ko? Tantalin lo'il maknun, ya za bi makanu ya amalu na layi su ma'una biya lagon wala tatima, illa kilan salaman salama. Kuma la ce hurun na kasuratun ilkiya. Kuma la ce, كذلك وزوجناهم بحور عين da hur da ini dukkan su jam'i ne hur jam'i ne ini ma jam'i ne to alhaurawa kwara dai kenan mace mai kyau idan ke ce ma haura ko a duniya take ko a lahira duk kyakkyawan mace haura'u ce alhaura to haura'u mace aljanna tana cewa li waliyin lahi ga ainihi waliyin Allah shine da aljanna dama duk musulmi waliyi ne duk inda musulmi yake mai imani waliyi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun masu imani masu tsoron Allah su ake ce ma waliyai muna ganewa ko kuma Allah ya ce in awliya'uhu illa almuttaqun ba kowa ne waliyan Allah ba face masu tsoron Allah saboda haka kowa dukkan muna muna fata mu zamanto waliyan Allah ne sai dai kamar yadda muka sani waliyan Allah daraja daraja ce ba daraja kamar yadda muminai ba daraja ɗaya ba suke musulmi ma haka nan wani ya yi ka musulunci wani ya yi ka imani wani ya yi ka riko da addini wani ya yi ka kusanci ga Allah subhanahu wataala saboda ayyukan da yake kai ba kai a kenan wanda yake amsa kiran Allah kowane lokaci ba da yake da wanda waɗansu kiraye kiraye ne na Allah ya amsa saura kuma ya kiya ba su zama ɗaya to shi yasa ake samun bambanci saboda haka sai ka samu zaratan mutane cikin al'umma ba wai dan sauran ba musulmi bane ba ba wai dan sauran ba mu'minai bane ba a sai saboda su komiyi suke wanda Allah ya ce ayi a sai zama shi yasa sai waliyantaka tasu ta yi suna taka ba ta yi ba yasa sai Allah ta'ala ya ba su karamomi da yawan da kai bai baka ba saboda ba kai ba irin su bane baka da kokari irin nasu mutunan da kullum kullum in dare ya kare uku yana falki sai sahi ta yi ya kuma kana ta kwana sai ka ji ana as-salatu khairum minan nawm ka tashi ku zama daya ba ku zama daya mutunan da kullum sai ya karanta izihi goma sha biyar na Qur'ani ko da kanshi ko da dibawa sai kuma kana iya wata ɗaya baka karanta wannan izinin ba shi kuma kul- lokacin da kai zaka karanta sha biyar din shi ya yi wajen sabka nawa ya samu wajen sabka goma kai kana nan da mi kai kana nan da izi goma sha biyar sai ku zama ɗaya inda kullum sai ba manzo Allah salati dubu sai ko kwara ɗaya ba kai kullum sai ya tasbihi dubu kai ko guda ba kai sai ku zama ɗaya ba ku zama ɗaya to saboda haka ayyuka yawan ayyuka masu kyawu da Allah yake so suke kai bawa sai waliyantaka shi ta bayyana amma ko wali ne amma ba kowa ke samun karamci na walintaka ba sai wanda ya dage Allah ya so mu cikin masu dagewa to da haka kenan mace aljanna za ta ce ma waliyin Allah wa huwa muttaki'un alhali yana kishingide ma tare da ita ala nahril asal akan bakin gabar tafkin zummuwa tafki ne zummuwa ba ta ba zummuwa cikin kwalba ko cikin budo ba tafki ne yana ta gudu yana yawo cikin gidanka yana zuwa yana dawowa zumuwa kuma mai kyau asalin musaffa zumuwa ce ta tacciya ta gaskiya zumuwa ce ta Allah ba zuma ce irin ta cuwa-cuwa ba ba su gaba ne aka kone ba aka mai dabaru aka zo aka jefa matattun zumoyi a ciki wadan zuma da aka zuba maka a ciki aka zo da dan gidan nan da aka aza ciki kana tashan suga cikin kana ciwo ka sha yaƙi bari saboda suga kake sha zumuwa ta kwarai tana magani amma suga sai dai ya kara ma ciwon ciki da shi ne ka kwankwada zaka cikin kama ya ƙara lalacewa to wata asalin musaffa ce zumuwa ce wadda take tatacciya ta gaskiya da can zumuwa duk ta gaskiya ce in kaga zumuwa da ko ina ta gaskiya ce to abubuwa sai suka zo suka baci saboda bukatar zumuwa yayi yawa to kuma mutane sai suka ga to su ma bari su kara mata dabara shekarun baya zuma ba a bukatar ta da yawa ana dan shanta ne haka nan dai kawai to yanzu bukatun ta sun yawa ko ko litir ɗari gare ka akwai wanda za a sai shi ya yi amfani da shi to kaga sai mutane su ko maimakon su rike gaskiya a ko da ana bukata ba mu da wanda muke da shi dai litar biyar ne gare mu shi kaɗai ne kawai muna za mu samu litar ɗari ka maza ka maza kana san to sai a samu a litar ɗari na sukari a miƙa ma ba shi kenan ba tuwatihil kasa za ta miƙa mai kofin giya suna bakin tafkin giya tana miƙa mai kofin giya yana sha tana ce mai inna allaha nazara ilaika lalle allah ta'ala ya yi dubi zuwa gare ka fi yawmin sa'ifin a cikin wata rana wadda take da tsananin zahi bai da ma baina farfai da nisan abin da ke tsakanin idanu guda biyu wa anta fi dhama'in fi dhama'i hajiratin kai kana cikin kishirwan tsananin rana shine hajira min jadil atash saboda wahalar kishirwa wani Allah ta'ala ya kalle ka tana gaya mai a cikin aljanna a duniya lokacin da kake azumi Allah ya kalle ka a cikin wani yini wanda ana zahi ga azumi kana yi ka wahala sosai kana jin kishirwa wa ba bikal mala'ika sai Allah ta'ala ya bada mala'iku cewa kai bawan shi ne kuma kana wannan ibadar ne dan ka samu kusanci ga Allah wa qala ce unzuru ila abdi Allah ta'ala sai ya ce ku kalli bawana taraka zaujatahu wa shawatahu ya bar matar shi ya bar shawar shi wa ta'amahu ya bar abincin shi wa sharabahu ya bar abincin shi min ajli saboda ni ragbatan fi ma indi dan kwadayin abin da yake a wuri na na rahmata shi yasa ya bar duk waɗannan abubuwa yana gana abin da za ya samu wuri na yayi wannan abin da ya bari sai Allah ya ce mala'iku ushidukum ina shaidar da ku anni qad ghafartu lahu cewa lalle ni na mashi gafara wa ghafara laka zalika yawma idin sai Allah ya maka gafara a wannan rana matan mutum a cikin aljanna take gaya mashi wa zawwajadika kuma sai Allah ya aura mana kai wa fi sahihaini kuma ya tabbata cikin sahihaini an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi inna fil jannati baban lalle akwai wata kofa a cikin aljanna yuqalu lahu rayyanu sunan wannan kofar rayyanu yadkhulu minhu as-sa'imuna masu azumi ne suke shigowa daga wannan kofar la yadkhulu minhu ghayruhum wani su ba su shiga wannan kofar sai masu azumi kawai wa fi riwayatina cikin wata riwaya idza dakhalu ughliqa in suka shigo sai a rufe kofa din da sun da masu azumi sun kare shiga sai a rufe ba wanda za ya kare shiga ta wannan kofar wal tabarani an salim marfu'an riwaya tabarani daga sal marfu'i li kulli babin min abwabil birri ga kowace kofa daga cikin kofofin alheri albirru husnul khulq kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a kuma halaye ne da yawa ɗabi'a halaye ne masu tarin yawa haƙuri na ciki sanin darajar na gaba yana ciki tausaya ma na ƙasa yana ciki kyauta tana ciki ƙoƙari na ciki jarumta na ciki ɗabi'u ne dai ga su masu tarin yawa ciyar da abinci yana ciki taimako yana ciki duk ɗabi'u ne sakin fuska da yan uwanka musulmi dai na daga cikin ɗabi'a mai kyau ka mai cutarka daga yan uwanka duk ɗabi'a ce mai kyau to waɗannan ɗabi'un kowane ɗaya daga cikin su yana da ƙofa akwai ƙofa cikin aljanna wadda ta sakin fuska ce mutunan da dai ya ga mutane sai ta haba haba da su da ko mutunan da yake kyautata ma mutane da mutunan da yake kame cutarwar shi daga mutane duk abin da ya san baya da kyawu baya so a mashi to ba zai ma mutane ba akwai ƙofa ta haƙuri akwai ƙofa ta ƙoƙari akwai ƙofa ta ciyarwa akwai ta shayarwa akwai ta taimako akwai ta tausayi akwai ta sanin girma akwai ta tausaya ma ƙarami haka dai ga sunan kowane abu da ka sani na alheri yana da ƙofar shi cikin aljanna min abwabil janna babun min abwabil janna yana da ƙofa daga cikin babukan aljanna wa inna babas siyami lalle kofa azumi da rayyan ana kiran shi da rayyan walau bi hadith abdurrahman ibn samura kuma yana da riwaya a cikin hadisi abdurrahman dan samura an nabi sallallahu alaihi wasallam daga nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi tawil a cikin kwanan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana mai tsawo zalla ya bacci mai tsawo saboda cikin baccin an yana mafarki an nuna mai abubuwa da yawa shi yasa ya dade kwance yana ta waje kuma baccin annaba gaskiya ne mafarkin shi gaskiya ne to abin da ya gani gaskiya ne wa ra'aytu rajulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga masahabai ce na ga wani mutum a cikin bacci na min ummati daga cikin al'ummata yalhathu aqshan yana buɗe bakin shi saboda jin kishirwa yana ta buɗe baki kamar yadda kakkare yana buɗe bakin shi kullama da namin haubin duk lokacin da yayi kusa daga wani ramin ruwa urida sai a kore shi daga wannan ramin kuma in ya ga wani ramin sai ya can da ya ji zai ruwan kuma sai a kore shi a cikin daga nan wajahu siyamu ramadana sai azumin ramadana ya zo wurin shi fasaqahu sai ya ba shi ruwa wa arwahu kuma ya kosar da shi ruwa tana da falala azumi ce wa rawabna bid dunya dan abid dunya ya rawaito cewa ba'atha abu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi alaihi salatu wassalam ba'atha aba musa ya aiki abu musa ala shari ala sariyatin fil bahr akan wata tawaga ta yaki a cikin teku ma'ana suka shiga cikin ruwa su tsallaka su je fahatafa bihim hatifun sai wani mai kururuwa ya masu kururuwa ya masu kara ya halar safina ya ce ya kuma abuta jirgin ruwa kifu ya ce ku tsaya ukhbirkum in ba ku labari bi qada'in qadahu Allahu ala nafsihi da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yayi shi ga zatin shi hukuncin Allah shine anna man aqasha nafsahu lalle duk wanda ya sanya kanshi a cikin kishruwa fi yawmin harin a cikin wata rana mai tsananin zafi kana haqqan ala Allah ya kasance haƙƙi ne ga Allah an yurwiyahu yawmal qiyama Allah ya kosar da shi ranar alkiyama bana Allah ya bashi ruwa sai ya koshi kishirwar da tun hilin tashi alkiyama za ka shan ruwan da in ka tai da imani shikenan ka gama da kishirwa har abada ba za ka kare kishirwa ba duk mai imani zai tashi cikin kishirwa amma zai je tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa shikenan kofi ɗaya za a baka an gama manzo Allah ma zai mika maka shi zai ke boron yana baka kai ma wani ma ya zo bayan shi duk shi za a shayar da mutane amma da sharaɗin imani da Allah subhanahu wataala da riko da addinin musulunci da ayyukan addini wannan shi zai sa ka sha wannan ruwa in ka sha shi kenan ka ja baya ba kara kishirwa har sai ka shiga aljanna tabki ne wanda yake da ruwa masu daɗi ruwa ya fi sukari zaƙi kuma ya fi madara fari haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya shayar da mu wal bazar Imam bazar yana da riwaya fi yawmin sa'ifin duk wanda ya sanya kanshi a cikin kishirwa a cikin rana mai zahi saqahu Allah yawmal atash Allah subhanahu wataala zai shayar da shi ranar kishirwa ranar kiyama ranar kishirwa ce ranar da babu famfo ba tulo ba randa ba frigo ba tarmus ba fiyawata ba ruwan roba ba tafki ba gulbi komai ya kofe duk ruwa sun tsaya rannan imanin ka ne zai zama abincin ka ya zama abin shanka kana da imani da Allah to shikenan ba za ka yi yunwa ba ba za ka yi kishirwa ba Allah ya sa mu dace wal baqi imam al baqi yana da marfu'an man manahu siyam duk wanda azumi yana shi min at-ta'ami wash-sharabi daga cin abinci da shan abin sha at'amahu Allah min thimaril janna Allah ta'ala zai ci da shi daga ɗiyan itacen aljanna. Ɗiyan itace, simar su ne ɗiyan itace, da banana, abarba, mangoro, lemu duka, inda ba irin na duniya ba, masu daɗi, babu waɗanda suke riɓewa ciki, ba wanda zai ɓata maka ciki a ciki, ba wanda za ka ji shi bai nuna ba, ko yana tsami, babu. Dukkan su ne na nune masu tsananin daɗi. to Allah zai cire mutum daga wannan wa saqahu min sharabiha sannan kuma Allah subhanahu wataala zai shayar da su daga zai shayar da shi daga abin shan aljanna daga ruwan aljanna wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah ta'ala ya ce ubangijin sa Allah zai shayar da su ruwa mai tsarki Allah ka shayar da mu ruwan aljanna wa zakarna bid dunya ibn abi dunya ya faɗa Anas marfu'an daga Anas marfu'i as-sa'imuna masu azumi yunfahu ana jin kamshi min afwahihim daga cikin bakunan su rihul miski kamshin turaren almiski wato bawlahum ma'idatun kuma za a aje masu tebur cike da abinci ta al'arshi karkashin al'arshin Allah ma'ida shi ne tebur tabul wannan a zuwa a zuba mai nau'uka na abinci akwai tuwo akwai shinkafa akwai makaroni akwai spaghetti akwai naman shanu akwai na kaji akwai na tantabaru gaya nan dai an cika akwai ordebur akwai omelet gaya nan sai abin da kake so shi ake ce ma ma'ida a kawo abinci kala kala ba kala ɗaya ba da yawa kuma gaya nan mai yawa shine wanda bani isra'ila suka roƙi annabi isa ya roƙa masa Allah هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين kace ko Allah yana iya saukan mu da saboda tsagerancin bani Isra'ila Allah ba ka cewa yana iyawa kana mai imani kaga mu masu imani ba ba mu shi yasa al'umman manzo Allah sun sha bamban da al'umman sauran annaba mu ba wanda zai irin wannan rishin hankalin ko Allah yana iyawa ka ce Allah yana iya kaza ba ka yarda ka faɗi wannan magana sai dai ka ce ya ne za ka roƙo Allah ka samu kaza me me za ka gaya ma Allah ya baka kaza amma ba ka gaya ma Allah wani abu na gashiyawa yasa annabi Isa ya ce masa ittaqullah ji tsoron Allah ina ku ina faɗin wannan magana ka ce ya nuridu an naqula minha so muke maga zahiri Eh, lalle Allah na akwai shi وتطمئن قلوبنا so muke zukatan mu su natsu wa nalama an qad sadaqtana kuma mu gane cewa lalle kana gaya mu gaskiya ne Allah ya aiko ka ana kuna la yamin shahidin kuma so muke mu zamanto masu shaida akan wannan ma'ida din mun gani da idanunmu qala isa ibn maryam allahumma rabbana ya annabi isa ya ce ya Allah ya mahalicin mu anzil alaina ma'idatan minas sama ka sabko mana da ma'ida daga sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina to zaman to biki ce gare mu ga mutanen mu na farko da ko mutanen karshen mu shikenan sai Allah subhanahu wataala ya sauka Allah ce inni munazzilu alaikum wa man yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin Allah subhanahu wataala ce zan saukar da ita amma ba daga yau in ta sabka din nan kawai wanda ya kara kafirci duk wanda bayan ta kuma ya kara kafirce mani tunda ya ga haza haza yake so ya gani ya gani ko kawai wanda ya kara kafircewa duk wanda ya kafirce bayan sabkan wannan maida din Allah ya ce zan mashi azabar da ba zan taba yi ma wani mutum ita daga cikin talakai ba wannan shine ma'ida to za a aje ma yan aljanna ma'ida wato tabul cike da abinci karkashin al'arshi ya kulo na mina suna ci da gare ta wannasu fil hisab mutane suna tana masa hisabi su yan aljanna suna nan masu azumi suna nan suna mi masu azumi su suna cikin aljanna ma su kuma suna tana ta auna masa aiki ana ta lissafi abinda suka yi ana ta hukumu tuntuna ma sun shiga aljanna suna ta shagali wala nasu marfu'an inna lillahi ma'idatan lalle Allah ta'ala yana da ma'ida lam nara mithla lam tara mithlaha aynun ijiya bata taba ganin irin ta ba to ko a duniya akwai ma'idar da baka taba ganin irin ta ba ko ba za ka ganta ba a duniya musamman dai kana kasashen mu nan kana kasashen Afirka to ba za ka gani ba ma'ida a duniyan nan ma ko ba sai an ta nesa ba wasu kasashe kusa da mu suna da ma'idodin da kai ba za ka same su ba to walan tanara aljanna da da to Allah subhanahu wataala yana da ma'ida wanda ijiya bata taba ganin irin ta ba walam tasna udunun kunne bata taba jin labarin irin ta ba ma wala khatar ala qalbi bashar sai ka shiga cikin manyan otal na makka ko madina ko jidda ga abinci ga yanan kuma babu wani wanda zaka yana leken shi yana kallon shi na ruwan mutane da shi da an wuce shi baka in ka kalla sai ka kara dibawa ta kallo saboda ka dade ba kamata ba gani irin shi ba to aljanna akwai ma'ida ta Allah ce kunne bai taɓa jin labarinta ba kuma zuciya ma bata taɓa yin tunaninta ba la ya da alayya babu wanda yake zama kan wannan tabul din na wannan ma'ida din illa sa'imuna sai masu azumi kadai wanda ba ya azumi to ba zai ci ba Allah ya ce da mu da ita wa an ba zai salafi qala daga sashen magabata ce balagana labari ya zo wa annahu yubau lahum ma'ida cewa lalle ana aza masu ma'ida ya kuluna mina suna ci daga gare ta wannasu fil hisabi alhali mutane na can wurin hisabi su tuntuni suna nan suna ta shagalinsu da ya ƙulu na sai ce ya rabbana ya Allah nanu nuhasibu ko nuhasabu mu gaba na mamu hisabi wa wula ya kulu su kuma wadancan gaston suna ta cin abu wa yuqalu sai Allah ta'ala ce innahu lalle su qala ma samu wa aftartum ai sun dare suna azumi ko kuma cin abinci kuke yi wa qamu kuma sun dare suna tsayuwar qiyamul laili wa nimtum ko kuma kwana kuke ya za ku gama kanku da su su a duniya azumi suke ko kuma kuna ta cin abinci da daddare tsayuwa suke suna ta qiyamul laili ko kuma kuna can kuna ta kwana wara ba'dul arifina fi manamihi ko wa ru'ya ba'dul arifina fi manamihi an ga sashen wani daga cikin masana Allah subhanahu wataala a cikin kwanan shi ka annahu dukhila aljanna kai ka ce ga nan kama an sashi aljanna wa sami'a qailan yaqulu lahu sai ji wani mai fada yana fada mashi hal tadhkuru annaka sumta lillahi yawman qat shin ko kana iya tuna cewa ka taɓa yin azumin rana ɗaya tun da kake don Allah? Faƙala na'am, ya ce, "Ye." Ƙala ya ce, "Fa'akadat ni tsawani annifar min aljanna, sai kwanoni waɗanda suke duk sun wawatsa a cikin aljanna, sai suka kakkama ni." Mana duk sai na gansu ko ina ga sunan, saboda aljanna kwanoni ke akwai ga sunan. Tsawani su ne farantai. faranti ne babba shi yake ce siniya jami ne na siniya kuma abin da yasa ake ce mai siniya saboda dan cana ne na sin ne na birnin sin ne sawani kwanonin cana waɗansu farantai ne wanda faranti guda da ya kai girman wannan tabul da faɗin wannan tsawon wannan tabul da sai mutum ishirin su yi zanna gehen shi a ci abinci wannan sai sai ka shiga laraba za ka gani shi ya kai haka in aka cika ya da abinci wajen mutum biyar ke ɗaukowa saboda faɗin shi to aljanna an ce dina aljanna kullum yana da guda saba'in kuma kowane yana ɗauke da abinci kala-kala kuma kana ci daɗin na ƙaruwa ba kamar na duniya kana ci daɗi na ragewa ba saboda ciki na fam abin na fita daga ranka kana ci har sai ka kai ga na saba'in sai ka ji ma kamar yanzu ka fara kwano na saba'in kullum sai ka gama da su Allah ka kai mu aljanna ومن ترك الدنيا ومن ترك في الدنيا لله طعاما وشرابا duk wanda ya bar abinci dan Allah a nan duniya ko abin sha dan Allah muddatan yasira lokaci dan kadan awwadahu Allahu minhu Allah subhanahu wataala zai musanya mashi daga gare shi ta'aman abinci wa sharaban da abin sha la yanfad wanda baya karewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad Allah ya ce lalle ga arzikin mu nan na aljanna bai karewa wa azwajan kuma Allah ta'ala zai musanya mashi da matan duniya ya bashi mata a cikin aljanna la tamutna abadan waɗannan matan ba su mutuwa su ma kamar yadda kai ma ba ka mutuwa to su ma ba su mutuwa ba ka tsufa ba su tsufa ba ku rabuwa ba ku rigima ba ba yaji ba saki dama ba sai ana rigima ake saki ba ba sai ana bata da ake saki ba ba sai ana kiwiya ake saki ba ba sai akwai sabani ba to duk babu saka ba za su mutu ba kai ma ba za ka mutu kuma ba za su tsufa ba ba za su canza ba daga yadda ka sami su aljanna sun tsaya haka nan kenan kai ma ka tsaya haka nan kenan har abadan abidi na haka ake Allah kai mu aljanna Allah ka saka mana da alkhairi Allah ka samu kari da duniya lafiya na'am Salamu wa rahmatullah Thank you. mace ce take juna biyu ta take tsoron in ta yi azumi za ta cutu mana ɗanta da ita ba dai za su cutu ko tana yi ciyarwa wasu malamai sun ce tana iya cewa a maimakon azumin shi kenan ba za ta ranka wasu kuma malamai suka ce a azumi za ta sai ta bari har ta samu dama a sai ta ranka azumin Allahu alam na'am
sai azumi ta hanyar mun tafiyar
me take yi azumi ya aka tambayo Mm.
har shekara ta kewayo to yanzu kuma da za ta ranka azumi bayan sallah haka wasu in ta yi azumi sai ta hanyar mun tafiyar sai in ta yi sakaci malamai suka ce in ta yi sakaci ana bin ka azumi ba karama ba har wani ramadan ya dawo in sakaci kai sake kai kawai lahiyar kalau ba kai ba man kana da uzurin da ya hana ka duk tsawon nan wata goma sha ɗaya ɗin baka samu kai ba to ba za ka yi wata ciyarwa ba kawai azumin ne za ka ranka shi kaɗai amma sai in ka yi sakaci da gangan ka bari har wani ramadan ya dawo ba wani hanzari ba wani dalili kawai ka yi zaman ka to hukuma ce kenan in ka tashi rankawa kullum ka yi azumi kuma ka ciyar da mutum ka yi azumi har ka kare amma ba sakaci bane babu wannan na'am
Assalamu alaikum. Ta bai wa Allah ciki. Ta addu'a ga malam da yan uwa musulmi. Lafiya kuma abin da za a ba. Allah ya sa mu shi albarka.
amin Allah ya sauke ta lafiya na'am da wannan shi kuma bara addu'a da sai da wata bai wa Allah da ta rasu. Tana da kokari tana taimakawa. Bara addu'a.
Allah ya ji kanta ya mata gafara Allah ya sa ta huta shikenan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu ciki Allah ya sauke su lafiya marigaya Allah ya ji kansu da gafara da rahama Allah ya sa sun huta Allah subhanahu wataala ya hada mu da su gidan aljanna Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka kawo mana karshen wahala gaba da ya Allah Allah ka hidda mu daga halin kakanika da muke ciki Allah ka kawo mana saukin rayuwa tsadar rayuwa da muke fama da ita Allah ka kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da zaman banza Allah ka raba mu da zaman da babu aiki babu kasuwa a cikin shi Allah ka ba mu kasuwa mai albarka ka ba mu aiki mai albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka ba su aiki mai albarka ka ba su ilimi mai albarka ƴan bindigan mu da ƴan ta'addan mu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu ya Allah daga harare ƴan bindiga da ƴan ta'adda shugabannin mu Allah ka kara musu tausayi da adalci Allah ka kara musu gaskiya da rikon kasan mu da gaskiya da amana da tausaya ma talakawa Allah ka kara musu wannan ya Allah Allah ka kara musu wannan ya Allah Allah ka kara musu tunanin talakawa su ya Allah Allah ka kara ma talakawa tunanin biyayya gare su cikin abin da bai saba maka ba ya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah da rayuwar talakawa da malamai da almajirai da 'yan kasuwa kanana da manya duka Allah ka kare rayuwar kowa da ma'aikata kanana da manya duka Allah ka tsare mun rayuwarsu ya Allah da jami'an tsaron mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka ba mu isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali duk inda muke ya Allah ko a ina muke Allah ka tsare mu ya Allah dorin da ya kaurin suna wurin tabarbarewar zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo ƙarshen wannan matsala ya Allah Allah ka ka watsa mana zaman lafiya ko ina ya Allah Allah ka yada mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ko ina muke ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka yi mana gafarar zunuban mu ya Allah Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah kanana da manya ya Allah Allah mun tuba ya Allah Allah ka yafe mana ya Allah Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya Allah Allah mun tuba Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai tsakanin mu ya Allah Allah ka kara ma musulmi haɗin kai ya Allah Allah ka sa musulmi su rungumi junan su ya Allah su so junan su kamnaci junan su ya Allah Allah subhanahu wataala ka sa musulmi su taimaka ma junan su ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana haɗin kai ya Allah ka raba mu da rabuwa ya Allah ka raba mu da rabuwa ya Allah Allah ka raba mu da keta da bakin ciki da ƙeya ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين